الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد سيد الأولين وسيد الآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الذين شادوا الدين ومن تبعهم وولاهم بإيثان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya ta tabbata ga Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga shugaban halitta shugaban Ira da amincin Allah su ƙara tabbata da shugaban halitta annabi rahama annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam. A bayan wannan ruwa musulmi daga wannan masallaci namu mai albarka wanda ke kofar gidana ni ɗahin Modubo muke sanar da dukkan musulmi maza da mata yara da manya mun dawo za mu maulidinmu da muka saba yin sa na cikin masallaci dukkan shekara kuma wannan maulidi a maulidi ne wanda ɗaya daga cikin matan unguwa masu ƙoƙari ta ɗauki nauyinsa da dukiyarta da ƙoƙarinta da soyayyarta ga annabi sallallahu alaihi wasallam a da muryar gaba ɗaya ta almasai da muryar masallaci da mamu da liman da ladan da na'ibi muna yi mata addu'a Allah ya sanya mata albarka a rayuwarta ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sanya mata arziki a rayuwarta kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya albarkaci zuriyarta Allah ya saka mata da alkhairi kuma Allah ya sa wannan abin da take kashewa a wannan duniyar ta samu ninkin dubun miliyan miliyan ɗinsa kuma lahira ma Allah ya shayar da ta yi al'ishayar da ita ruwan alkausara ba za mu manta da mai gidanta ba da yake zirga-zirga kan tabbatuwar wannan al'amari ba manta ba shekarar da za a yi maulidin nan na farko mijinta ne ya same ni ya ce yana so a yi maulidi sai ya ce to ni kuma ina da wata ka'ida tawa idan maulidi mace ne ta shirya shi in akwai masallaci a kusa da inda take to sai dai mu karkata maulidin nan zuwa masallaci saboda akwai hidindimin da mace ba ta yi misali daura lasifika gyara kujeru kaza kaza irin waɗannan mace ba za ta iya to amma idan muka yi shi a masallaci to masallacin ne zai ɗauɗaure ne wannan abu kamar yadda ƴar uwarta da muke gabatar da maulidinta a gidan ɗan wali muna yi a masallacin juma'a ne na tangari ita kuma muna yi ne a wannan masallacin namu Allah ya saka mata da alkhairi kuma na zauna a wannan kujera za mu fara wannan darasi tare da wato neman zaɓin Allah akan abin da za mu karanta daga sanda na zo na zauna har zuwa yanzu na sai yanzu na cikin sakanni uku da suka wuce Allah ya cusa min ilhama ya kimsa min abin da ya kamata da yi mana aure da aure insha Allah tabaraka wa ta'ala kuma ayoyin alqur'ani za mu karanta tare da hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma littattafan sira wanda Allah ya huri da haka za mu karanta yan uwa musulmi kuma za mu fara ne daga maganar haihuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam tarihi da ke ko to alqur'ani bai gushe ba yana ba da labarin haihuwar manzon Allah da tarihinsa da kuma yadda rayuwarsa ta kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dai an haife shi a ranar 12 ga watan Rabiul Awwal wannan maganganu wannan magana na taba ji da kunne na wani malami yace babu tabbas babu ingantacciyar magana akai to amma dai abin da yake da tabbas shine an haife shi ranar litinin sha biyu ga watan rabi'ul awwal ko kuma ranar juma'a sha biyar ga watan rabi'ul awwal ko kuma wani haka duk malamai sun kawo wani a cikin littattafan sirra kuma amma abin da ya fi shahara a bakin malamai shine an haifi manzon Allah ranar sha biyu ga watan rabi'ul awwal wannan shine mafi shahara kuma kowa shi ya sani amma su malaman kaman al-imam Abdulrahman al-Mubarak Turi yace an samu ruwaya mafi inganci an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar juma'a 15 ga watan rabi'ul awwal ita ce ruwaya da tafi inganci amma ruwaya da tafi shahara ita ce wacce to a 1990 na wata haifi wannan ba ba a lissafin shekarar haihuwarsa da shekarar miladi da farko an fara rubutawa an haifi manzon Allah ran kaza ga watan kaza na shekarar bature daga baya malaman sira suka jira abin suka ce a duba wani abin da Allah ya yi shi mana na musamman a duniyar a lokacin sai a ce an haifi manzon Allah wannan shekarar saboda haka alkur'ani ya gaya mana shekarar da aka haifi manzon Allah kuma Allah ya gaya mana a cikin mu'jizar da yawa manzon Allah sai ce kafin a haife ka da ƴan kwanaki kaɗan a kuma wani babban abu da ya faru Allah sai ba mu labari ya rasulullahi ka gani shine qissatu ashabil fil to da mu fara ta kanta a wata shekara aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam amsaman na'am بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فأل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كأسف مأكول
to alkur'ani yana da sami na nutsuwa duk abin da kake faɗansa idan ka samu goyon bayan alkur'ani kana da nutsuwa Allah ya ce alam tara ya rasulullahi ba ka gani ba kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil yaya ubangijinka ya aiwatar ga ma'abuta giwa su waye ma'abuta giwa wasu mutane ne na ƙasar yemen a ƙarƙashin wani sarki da ake ce mai abraha na san kowa ya san wannan tarihi to amma maimaita shi ibada ne sannan kuma yana ba da zaman lafiya a zuciya yana gyara rayuwar mutane abraha yana zargin larabawan makka da cewa sun je su sun rushe masa coci sun kona cocinsu amma me yasa ya yi cocin duk larabawan duniya ne suke karkata hankalinsu zuwa makka duk shekara duk shekara sai su je su taru a makka suna ta tsawafi suna sa a tun zamanin jahiliya da haka sai yake jin hakan bai masa ba sai ya samu wani guri ya samu wani katon gini ya yi ya sa mai gwalagwalai ya ce kaga sauran larabawa tun da yemen ita ce hedikwatar larabawa kawai shi kenan ya kamata su juyo yemen suna yin wannan aikin hajji wato lokacin da ɗakin ka'aba gini ne na ƙasa aka masa baƙin fenti to shi tasa coci ne ya sa mata gwalagwalai kada in dai hankali ne ɗan adam ga inda gwal yake ya za ka tafi inda lafiya yake saboda haka mutanen maka suka ji labari abraha ya shirya haka ne domin ya karkatar da hankalin larabawa zuwa yemen su daina zuwa makka tare da zuwan makar da ake yi suna amfani na farko dai suna samun a kasuwancin su ya bunƙasa saboda in baki suna yawa a guri akwai kasuwa sai suka ce to su ma suna adawa da wannan coci nasu to amma bisa rashin sa'a sai aka samu matsala cewa su su mutanen maka ba kona cocin su suka yi malaman suka sumi ne wasu suka ce sun dawo ne daga tafiya sai suka tsaya dab da cocin sai suka yi zango suka dan yi kwana daya a gurin to a wannan kwanan nasu sai suka dafa abinci to wutar da suka dafa abinci sai ta ashe bata mutu ba sai ta shiga ciyawa sai ta ji har ta kone wannan coci saboda haka da ya tambaya wane ne mai wannan aji aka ce ai ba wanda ya zauna a nan sai larabawan maka to wannan na ɗaya kenan na biyu daga tarihin shi ne su sun zo gurin sai suka yi zango gurin da suka gaba kowa suka yi kashi suka lallaɓuna a cikin wannan coci cocin da aka yi mata ado da balagwalai kila shi kuma da ya zo ya ce sai ya rushe wannan coci sai ya rama shi ne haɗa babban rindina tare da giwaye a cikin rindina ya tura su garin maka su je su su rushe ɗakin ka'aba kamar yadda shi ma an rushe mai coci ɗin ka'aba to da suka je shiga garin sai suka da bayan gari sai ya ce kar mu je mu yi musu abin da ba daidai ba kaga wannan aikin hankali ne a wancan zamanin akwai hankali ya saba da nan a shiga garin a gaya musu mu ba zuwa muka yi mu kashe balarabe kuɗe ba ba mu zo kwatar dukiyar kowa ba abin da muka zo yi za mu rushe ka'aba idan kun bar mu mun rushe shi shi kenan ba mu ba idan kuka ce ba za mu rushe ba za mu rushe ku sannan kuma mu rushe ɗakin ka'aba to abin da suka yi ke to da suka je shiga garin fa sai Allah ta'ala ya aiko tsuntsaye tsuntsayen nan kuma man tsuntsaye da yan kanana su kuma ga su sun kewaye garin makka da rundunonin yaƙi dubban mutane ne larabawa ne marasa adadi suka zo za su rushe ɗakin kaba kuma saboda kaga rushewar ba za a yi da magirbi da gatari ba sai aka amfani da da giwa in giwa ta kawai ta mangare shi kawai abinda aka shirya ke giwaye da suka tauri saboda haka su yan aike da suka je suka samu larabawan maka karkashin jagorancin abdulmuttalib to ga abrahati ya zo da kansa amma abin da ya zo yi shi ɗakin ka'aba ne ba faɗa ya yi da ku ba amma in kuka ce ba za ku bar shi abin da yake so ba to zai faɗa da ku shi zai ce to shi kenan mu ba mu ruwanmu da abin da ya zo yi ashe a lokacin da suka zo sun ga raƙuman abdulmutsali guda ɗari biyu raƙuman da suka kwashe suka je suka haɗe da da nasu shi ne shi kuma da ya tashi ya samu abraha shi abraha ba bala bai iya larabci ba shi abdulmutsali bai iya yaren abraha sai aka mai shafinta to ga gaya wannan sarkin naku raƙuma na da biyu ina so a taimaka a bani raƙuma shi ne a sarki ya ce kai wani irin mutum ya kai ni da na zo rushe ɗakin da kake bautawa ubangiji ɗakin ubangiji da kake bauta baka damu da ɗakin ba sai raƙuman ka sai ce eh raƙuma na wani amma shi ɗakin akwai mai shi idan ya so zai kula da kayansa ba zai bari ku rushe masa idan kuma ya bari kuka rushe masa nasa ne ba za mu komai a kai ba abinda saboda haka a abraha sai ji wannan magana sai ce kai wani iri ne kai ba za ka kare ɗakin ubangijin ka sai dai raƙuma ka sai ce eh ɗakin da mai shi raƙuma kuma na wani sai ce ku ba shi raƙuma shi na abdulmuɗalif da ya zo cikin garin maka sai ce to dan ba ku shawara mutanen nan sun fi karfin mu kowa mu tattara mu fice daga garin mu koma bayan duwatsu mu ba su zo su abin da suka gada ba gini ne in sun rushe sai mu mayar amma idan muka ce za mu tare su a wannan yanayi to za su kashe mu kuma za su kashe mu za su kwashe dukiyoyin mu ana fahimtar wannan? to shi kenan sai suka koma gefe abraha sai koro dabbobi wato dawaki da mahaya to dudokin da ya zo da mutum shi kuma Allah ta'ala sai yake cewa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil daga ga ubangijinka ya sanya makircin su ya kabe ba wa arsala alaihim tayran ya aiko musu wasu tsuntsaye a babil tsuntsayen masifa tarbiyyar suna jifar su min hijaratin min sinji suna jifar su da duwatsu amma na taban jahannama kowane ɗayansu tsuntsu ɗaya ne sai tashi tana kan doki da ɗamara da kayan yaƙi kana ihu kana gurnani sai tsuntsun ya zo setinka sai ya je goma tsakuwa wanda malamai suka ce bata wuce girman himmas mai koko ba in ta gaci kan mutum sai ta sai ta fasa shi ta fasa dokin ta nutse a ƙasa yayi kwandon wannan kowa tsuntsunsa daban babu wanda aka aiko wa tsuntsu guda biyu shi kadai wannan ana kashewa ana kashe a kowanne ya ranta a nakari yana gudu yana gudu cewa wai yana so ya tsira sai da ya je gaban sarki ya ce ranka da dai bala'i ne ya sauko ya ce menene wasu tsuntsaye ne na masifa suke jifan mutane ya ce tsuntsu ya za ka rena mun wayo tsuntsu ya jefi mutum ya ce wallahi can jimawa ya daga kai sai ya ga tsuntsunsa a sama ya ce to kaga irinsa ka gan shi irin wannan sai shi ma aka cillo matasa a gaban sarkin ya fau ya tashi daga aiki kuma giwaye da aka tura su su da ɗakin kama damar masu shiga ba aka aka shi shiga su da shi ne tarbiyyin bin zahar cin min sai ciye fa ja'alahu ka asbin ma'kul ubangiji ya ce ya sanya su sun zama kaman kalmami wanda ya rududdige tsuntsu ne kwaya ɗaya aka jeho wa doki da maɗafar hanyar doki fawu ya jefar da shi ya fata-fata da shi ya mai da shi karan kalmar saboda an zo na a rushe ɗakin kaba abin da ubangiji ta baraka ta ala yake to kun ga wannan tsari na Allah shi kada yake yi sai da aka ce wannan kaya nasa ne zaman lafiyan ka bi shi sannu kuma a kayan Allah babu wanda ya kai manzon Allah ko akwai wato a kayan Allah babu wanda Allah ta'ala yake so kamar manzon Allah sai zaka cewa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub duk wanda yake girmama kayan Allah to yana nuna tsoron Allah a zuciyarsa ku duba abin mamakin da yake cikin wannan sha'ani yanda Allah ta'ala ya saukar da bama babai a mutanen da suka zo za su taba dakin sa amma wannan dakin nasa annabi da kansa yace ya ce ka'aba ma adaya bai rihaki wa azabati mamakin irin girmanki da kamshinki da darajarki a wajen ubangijinki amma tare da haka ran mumini ɗaya ya fi ki daraja a wajen Allah mumini kwaya ɗaya darajarsa ta fi ta ɗakin ka'aba amma akan ɗakin ka'aban nan Allah ya turo mala'iku da tsuntsayen bala'i suka zo suka yaƙi da waɗanda za su rusa shi to abinda suka ce malaman sira kamar malamin da ya rubuta littafin nurul yaqin yake cewa wa hadha kulluhu min barakati miladin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan shiri Allah ya yi shi ne saboda albarkar haihuwar manzon Allah wani abu ya faru kafin a haifi manzon Allah da shi da wata biyu shi da kansa yake cewa lokacin da mahaifiyarsa ta tafi da shi za ta tafi da shi Madina ta nuna mai gurin da dabbobin suka yi zango inda aka yi kam ta nuna mar kashin giwa ta ce wa kaga wannan ya ce to kashin giwa ne lokacin ba a haife ka ba saura kaɗan a haife ka sai Allah ya aiko wasu tsuntsaye suka kashe wata rindina da ta zo za ta rushe dacin ka masana suka ce wannan ya faru ne saboda albarkar haihuwar shi annabi da kansa ya ce mahaifiyarsa ne ta nuna wa kuma ta nuna mai kashin giwa da da giwa ta yi a gurin da aka yi taron wannan tara kun ga wannan isa da tarihi alal akalla yana nan kala kala kala kala akwai wanda aka yi shi da tsawo akwai wanda aka yi shi a takaici amma alal akalla wanda ya inganta daga cikin tarihi shine wannan dan karanta muku kuma wannan dan karanta muku shine Allah ta'ala ya ishara a kansa Allah madaukakin sarki ya kawar da duk wani abin da zai kashe mutanen Makka ya kawar da abin da zai rusa dakin Ka'aba domin inda aka rusa dakin Ka'aba darajar Larabawa ce ta watsi mutuncin siyasi ne ba su da abin da za su iya gaya wani a duniya wannan ɗakin ka'aba shi ne arzikinsu shi ne darajar su ne mutuncinsu idan aka rushe ɗakin ka'aban nan yanzu abin da ya sa ake musu kara ake rufa musu asiri ake hulɗa da su saboda suna da wani abu a garinsu wanda duba laraban duniya duk shekara su ya zo gurin a zo a yi kasuwa domin in baka zo don ɗakin ba ka zo don kasuwanci don dole za ka zo saboda haka duk mutumin da yake wannan garin ana rasuwarsa saboda in ba ku bi wannan mutanen a hankali ba to shekarar neman kuɗin ku in kai kuka gogarin su za ku samu me za ku samu matsala to Allah madaukakin sarki sai ya ce to dalilin da yasa ne wannan Allah ya yi wannan saboda albarkar haihuwar annabi kuma ya yi wannan saboda kare mutuncin balarabe da haka ya faɗa a aya sura ta gaba yace ni ila fi quraish na'am بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف to Allah ce nayi wannan aiki ne li ila fi quraish saboda larabawa quraishawa sun saba akwai saban da suka yi me suka saba da shi ila fi jim saban su rihilata shidai tafiyar bulaguro wanda ake yin ta lokacin sanyi suna zuwa kasar Yemen su siyo kayan abinci kuma ba sa noma su mutanen Makka su yan kasuwa ne zalla ba ma a noman da za a yi ba ma a ruwan da za a yi noma a Makka idan kasuwar mutanen maka ta katse me kuke tsammani zai faru akwai matsala sai Allah ta'ala yake cewa to na tare muku wannan fada saboda albarkar annabi zai zo a wannan shekarar kar ya zo duniya ya ga balarabe cikin kaskanci balaraban ma ba ƙureshi ya zo ya samu larabawa ƙureshawa cikin izos cikin darajarsu da arzikinsu sai ce shi yasa ne wannan ilafihim tafiyar ku da kuke yi rikilatar shita sabon ku da kuke na rikilatar shitaki wasai tafiyar da ake yin da lokacin sanyi a je yamen wasai da kuma tafiyar da ake lokacin zafi a je sha yamen ana zuwa a so kayan gwari da kayan miya sham kuma ana zuwa a sayo kayan abinci ma'ana shinkafa da alkama da sauran abin da suke ci yamen suna kai musu nama banda na raƙuma da shanu da suke da shi Allah yi wa mutanen maka arzikin raƙuma su ko mutanen sham ana kai musu kirgi fatan raƙuma da fatan shanu da ake kai musu saboda haka su mutanen maka suna zuwa su kai kaya ne kuma su siyo kaya su ma suna zuwa yemen su kai kaya su siyo kaya suna tafiya sham su kai kaya su siyo kaya to idan suka samu matsala su kasar su ba a noma to ta ina za su je kasuwa da idan aka karya su kowa zai gaban zane su ya tare su da yaƙi don al'adar su haka take wanda ba shi da wani kariya ba shi da wani dalilin da zai zauna lafiya to bai sai zauna lafiya ba to haka suke yi rayuwarsu sai Allah ta'ala ya ce bari da gargaje waɗannan mutane saboda ku shawa kuna da wani sabon ku sabon ku na bulagu saboda haka ila fi murgilata shi ta iya sai sai Allah ce fal ya abudu rabba hada abin da yake gaban ku shine ku yi bauta ga ubangijin wannan ɗakin to kaga waye ya zo da bautar ubangijin ɗakin ka'aba su abin da suke yi ya abudu wa suke bautawa suna bautar lata suna bautar uzza suna bautar manata suna bautar hubal suna bautar hud suna bautar yahus suna bautar ya'ud suna bautar nasara jina aikin su gumakan su ba adadi kowane unguwa da kowane lungu da sako kowa yana da gunki to saboda haka tunda ko Allah ya tsaya musu ya kare su daga wancan sharri daga wancan musifar yanzu bai cancanta sabota wa kowa ba ko sai wanda ya tsaya musu shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya aiko musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga idan ka lura tsakanin wannan sura ta alfil da waccan sura ta li'ila to sura ce guda daya amma malamai suka yanka ta domin matsala ɗaya take karantarwa sharhi ɗaya ne abu ɗaya ne ma'ana guda ce idan ka fito daga cikin wato alamtara kai ba Allah ya ce faja'alahum ka asli maqu ya sanya su kaman kalmami wanda aka tattake shi aka cinye shi to dan me yasa ka yaka ya ubangiji li ila fi quraish saboda sabon da qurayshawa suka yi to wani irin sabon qurayshawa suka yi ila fi sabon su rijilata shitati kaga kenan wannan aya ta sauka ne bayan kissar da tsawon lokaci an fahimta kuma a cikin wannan tamwihin da yake ciki Allah ta'ala yana gaya manzon Allah ne da siga ta wato fi'iliya sigar aiki alam tara ko kuma siga harfiya alam kaga harfi ne tara kaga fi'ili ne to kaga fi'ili ma bi ne ko ba fi'ili ma bi bane alam tara shin baka gani ba tambaya ce ko to wannan malaman tafsir ke cewa me istifhami taqariri wato ana tambayar ka ne ana nufin abin da ake tambayar ka an yi shi misali kamar ubangiji ce alam a alam nakhluqukum min ma'in mahin ba mu ne muka halicce ku daga ruwa mai rauni ba to wannan tambaya ce ko amma amsa ce kana buƙatar sai ka ba Allah amsa wannan tambayar yana nufin qad khalaqnakum min ma'in mahin shin waja'alnahu fi qararin makin ba mu ne muka sanya wannan ruwa mai raunin a cikin wani matabbaci mai daraja ba kaga wannan tambaya ce amma istifhami ne takariri amsa ce shine ma'anar alam tara kaifa shin baka gani ba dan da ubangijinka fa'ala ya aikata bi ashabul fil ma'anar ta kaga kada ya ga ko bai gani ba amma an haife shi aka yi to me yasa ya gani saboda wannan idanun nasa an yi masa dan ɗayin zaman akwai ɗayin zaman duk abin da aka yi a duniya Allah ya nuna masa wannan gida yana zuwa duniya Allah ta'ala ya rakodin komai da ya halitta ya sa a yi da sannan ya rakodin duk abin da zai halitta ya sa a yi da wallahi abin da zai baka mamaki ba duniya ba har lahira sakamakon da za a yi tashin alkiyama duk wani abin da za a yi shi a filin alkiyama Allah ya yi rakodin ya sa idan manzan mu yadda muka yi imani muke da shi taslimi muka yi imani shi ko manzon Allah tsakaninsa da Allah babu magana babu magana wato abinda ake cewa ilmin yaqin a'a shi tsakaninsa da Allah ainal yaqin duk abinda Allah ta'ala yake so annabi sani to nuna bar yake yi ba labari ake ba shi tsakanin Allah da annabi babu ba da labari abinda aka yi shekara wata biyu kafin haihuwarsa yanzu ya ce kaga na nuna maka yadda abin yake karara shi sa yanzu ya gaya mana kafin alkur'ani ya sako aka yi abin ƙur'ani ya zo aka gaya mana shi kuma aka ce a gaban ka kuma a gaban nasa a gaban sa aka yi ba abin da ya faru wannan zamani ba ai annaba din wa gaban sa aka halice shi a gaban sa aka halitta tunda ya faɗa yana cewa kuntu nuran bayna ilayhi rabbi ina ina nan a matsayin haske gaban ubangiji ina yin tasbihi tsawon shekaru dubu hamsin sannan Allah ya halicci mala'iku mala'ikun nan kuma aka ce su yi tasbihi da irin tasbihin da nake sannan bayan wani Allah ya halicci annabi Adam alaihi salatu wassalam sannan aka dauki wannan haske aka sa a gadan bayan annabi Adam shi annabi ne yake faɗa wa ja'alani fi sulbi adama wa qadhafa fi fi sulbi nuhin wa ja'alani fi sulbi ibrahima wa lam yazal Allah ta'ala yanquluni min al aslab at tayyiba ila al aham at tahira hatta akhrajani min abawayya ya sanya ni bayan adamu ya dawo da ni bayan nuhu ya bayar da ni bayan ibrahim bai gushe bai na dauko ni daga wannan bayan babba zuwa mahaifar babba daga bayan har ya fito da ni kan babana da mahaifiyata kana tsammanin labari Allah ya bashi? A'a shi a gabansa aka yi. Shi tsakaninsa da wani abu na ilimi ba labari ba sai dai gani. Duk abin da ya wuce a baya na azabtar da bayi da kuma duk abin da ya gabata, Ubangiji yana kaya manzon Allah da sigar fi'ili mazi ne, kuma da sigar gani ne hakiki. Saboda ilimi ne na mushahada. Wato ilimin mushahada ake to abin a gabanka aka yi. alaƙarka da ubangiji ta kai wannan matsayin ko mu ɗin nan yanzu da kuke ganin mu duk wanda ya dage ya dage ya dage ya taka wani matsayi zai kai wannan matsayin abin da aka yi zamanin annabi adam Allah sai ya nuna maka shi yi mana shi yasa yake cewa a wa ma takuna fi sha'ani ba abin da zaka kasance cikin sa wa ma tatalu minhu min qur'ani babu wani alqur'ani da zaka karanta shi illa kunna alaikum shuhudan iz tufiduna fihi Allah ce ina ne duk abin da zaka juya duniya Allah ce ina ne to alakar ka da Allah mai kyau shine zai sa ka san abin da baka iya sanin sa ta ganin ido ko kuma baka iya sanin sa ta ruhi irin naka wannan magana ce kuma mun shiga wani bazi to amma da tabbas a gaban annabi kuma Allah ya gaya mana lallai an yi wannan saboda manzon Allah saboda Qurayshawa su ne dangin manzon Allah to ba za su tozarta ba ba za su walakanta domin walakantar ba kuren shi guda ɗaya to zai shafi manzan Allah walakantar sa guda ɗaya zai shafi annabi idan ya fito a ce kai da ɗan ƙabilar ƙurashawa ƙurashawa mai suka yi to an samu damar haka ba a samu damar haka saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama bayan an haife shi an ɗauke shi an kai shi ƙauyen banu sa'ad rego a can banu sa'ad ɗin nan ya zauna tsawon shekara biyu aka dawo da shi gida daga shekara biyun nan ita ma mai renonsa halimatu sa'adiyya ta yi roƙo a ba ta shi ta koma da shi ƙauyen ya zauna iya abin da ya kamata ya zauna saboda sun ga albarka da suke samu a dalilin zamansa a wannan ƙauyen nasu sai ko suka karɓi wannan roƙo nata sai suka bata manzan Allah da suka bata manzan Allah a can aka samu hadisa ta shakku sadar annabi yana yaro to da aka samu shakku sadar aka tsaga kirjinsa wannan hadisa ita ma sananniya ce ina so na yi sauri ina wuce dukkan kissoshin wanda kuka san su idan ga dinga zuwa daga da maraji'unsu to dalilin wannan hadisa ta shakku kadar shakku sadar bayan annabi ya zo ya fara wa'azi Allah yana gaya masa irin ni'ima da ya masa sai ce to alam nashara laka sadara na'am
بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب to Allah madaukakin sarki yace alam nashrah laka sadrak ya rasulullahi ba mu muka buɗa maka kirjinka ba malaman mu na musulunci sun yi maganganu biyu akan inshirahu sadar wadan suka ce wannan shaqqu sadar da aka yi wa annabi yana wajen halimatu safiya ne aka zo aka same shi yana kwance a jeji da shi da ƴar uwarsa ta rada'a shaymatu shay shayma'u sai mala'ikun ɗaya mika'il ne ɗaya jibrilu sai jibril ya ce wannan shi ne a mika'il ya ce wannan shi ne ya ce shi ne ya ce to auna min ƙarfin hankalinsa sai jibril ya auna manzan Allah da mutum goma ya ce ya fi ƙarfinsu ba sai ce saɗari ya auna mar mutane mafi hankali annabawa ɗari ya ce ya wuce su ba ya ce jona masa dubu aka nuna mar annabawa dubu ya ce ya wuce su ya ce a ɗashi da miliyan aka hada shi da miliyan ɗaya ya ce ya wuce su ya ce ɗaiwa hankalin duniya gaba farkonta da ƙarshen ta haɗa a kan nasa mu gaya za a yi da aka ɗora hankalinsa da na halittar Allah sai ce yarin da su ba sai ce to wa huwa akramu khalqin wannan shine mafi girman halittar Allah to a nan ne aka yi inshirafu sadari an fahimta ba wai shakku sadari ba su malamanmu na kisa suka ce shukka sadruhu wa nahika mimman shaqqa jibrilu sadrahu ina rike shi ga wanda jibril ya tsaga kirjinsa kaga tsagawa aka yi tsago irin na wanzami ko kuma na mai operation aka bude shi aka dauko zuciyarsa aka tsaga ta aka girgije ta a cikin ruwan zamzam aka wanke ta aka mede ta aka ce shedan bashi da rabo a jikinsa an kawanke gaban shaitan su kuma malamai yaƙen mu haƙiƙu ne suka ce a'a in shira fusta dare ne wato kirjin aka buɗa aka wanke aka gyara da ruwan kudura da askar kudura da likitanci na kudura ba likitanci ne wanda ake ce mai hissi ba ba madi ba ne ba abu ne wanda za a taɓa ko a gani ba a cikin ikon Allah in shira fusta dare aka buɗe kirjin annabi aka zuba hikima ciki aka cika haske aka sa ilimi aka sa haƙuri aka sa juriya aka sa dauriya aka sa yafiya aka sa jarinta duk abin da za a iya taɓo mutum ya zabura ba a yi wa annabi a taɓa karan kai ɓaci ba a taɓa in ka taɓo annabi ran sai ɓaci to ka tabbatar da mai gidansa ka taɓa shi da Allah ta baraka wa ta'ala kana taɓa mai gidansa zai fusata fiye da kake tsammani za ka ga da wannan bishin nasa gara bam dubu su tashi don yana fusata za ka ga Allah ya saukar da ayoyin bishin da yana cewa a bashi ya wargaza to da ya ga fusatar Allah shi sai ya sauka sai fara roƙo kuma a yafi kar a wargaza kuma bai ji wannan to kana taba annabi Allah ne zai fusata kana tabo Allah manzon Allah ne zai fusata to shine kawai shahadatu inshirafu sadr Allah ya ce cikin baiwar da na yi maka ka yi haƙuri ka daure ka cije da abin da ake yi na rashin mutunci da rashin imani tun da ya zo da alƙur'ani an ji karwashe ce fa la'allaka baki unnafsaka ala an la ayyubinu bi hadha al-hadisi asafa muna ganin ranka yana baci ya rasulullahi kaman ka hada ka kanka saboda bakin ciki dan ba su imani da wannan alqur'ani ba to Allah ta'ala sai ce ba karka damu da wannan aikin mu ne in mun ga dama su shiriya in mun ga dama ba za su shiriya ba duk wanda kaga ya shiriya wannan a ƙarƙashin ganin damar mu wanda kaga ya ki shiriya shi ma ba ma buƙatar sa ne cikin addinin mu sai Allah yake ba shi hakuri shine in shara hussadin alam nashara laka sadrak wa wada'na anka wizra muka sauke ma wani nauyi a kanka alwuzur shine duk abin da mai ibun nas mai idul mai mai ibu ar-rajul duk abin da zai aibata mutum to an shine wizr wizr wala tazir waziratun wizra ukra nauyi kenan to wannan wizr din ai alahira ne wato zunubi kenan Allah ya ce na janye duk abin da zai iya sawa a duniya wani mutum ya samu inda zai taba a cikin rayuwarka na sauke shi kuma har manzon Allah ya bar duniya ba a taba samun ko arne ko munafiki ko dan iska ya zo ya soki manzon Allah kuma suka takarbu a wajen mutum biyu ba mutum biyu ba a taba sukar annabi ta karbu ba saboda wada'ana an kawai zira allazi an qada zafaraka irin nauyi da irin aibin da zai iya nauya ya gadon bayanka a ringa ganinka kamar ba mutumin kirki duk abin da haka za ta faru Allah ce na janye shi kuma wa rafa'ana laka zikra kuma mu ne muka daga darajar ambatanka wato ambatanka duk inda aka ambace ni sai an ambace ka da kuna da wannan surar a cikin tafsirin ibn kasir da kun ga tafsirin da ibn kasir yayi mata ina fatan dai akwai wanda suke da ita suratu sharhi ko to ga inda sura take cewa ku duba karkashin wa wa rafa'ana laka dhikra wa rafa'ana laka dhikra wa rafa'ana laka dhikraka cikin abubuwan da yazo malaika jibril yazo samu manzon Allah yace ya rasulullah ko ta aya na zo maka da na daga darajar ambatanka yace ka san me Allah yake nufi da wannan yace ai na sani ni kuwa ya ce to na zo ne zan maka albishir da cewa abinda ubangiji yake nufi ya ce Allah uzkar illa ma ban yadda wani mutum ya ambace ni ba sai ya hada da kai ban yadda ba duk wanda yake so ya ambaci Allah in ba manzan Allah baya cikin ambato Allah bai yadda da wannan ambato ba shine Allah uzkara illa ma aka wato kada a ambace ni sai tare da kai idan babu kai to a banni shine faqala inna rabbi wa rabbuka yaqulu kayfa rafa'atu zikraka kaji abin da hadisin yace ashe Allah ne ya aika jibril yace ka je ka tambaye min bawa na masoyina shin ka san me ubangijin ka yake nufi da wa rafa'ana laka zikraka ka san inda aka yi tsaga da zai ambace ka kala annabi sai ya ce Allahu a'lam Allah shine masani kala sai ce iza zukirtu zukirta mai idan an ambace ni to ambace ka tare da ni haka nake so idan mutum yana so ya ambace ni to ya hada da kai idan ba zai hada da kai bai bane wannan shine to kuma wannan ruwayar kaga ibnu abi hatim ne ya rawaito ta da kuma abu ya ga ta kuma a cikin tafsirin ibnu kasir kuma wannan matsalar ita ce ma za ka gama da mai suka tafi cewa daga wannan kawai za ka fahimci dukkan sunan da na Allah ne to na manzan Allah shi ne an ja'altu zikiraka zikiri a cikin ruwayar a wannan littafin akwai ibnu kasir na sanya zikirinka shine zikiri na idan ka ce la ilaha illallah dole ka kace muhammadu rasulullah idan ba za ka faɗa ba to kar ma ka ce la ilaha illallah ba ruwan Allah da ita dan ka ce babu wannan sarki an bauta da gaskiya sai Allah to kai zaka ga Allah haka shi ai Allah ya san haka yake amma kawai in kana so ka burge ubangiji ka ce Muhammadu Rasulullah shine rafa'atu zikraka kenan lokacin da ya je Isra'i yayi wa Allah roƙo yace Allah ka ba wa Ibrahim kalilullahi adamu safiyullahi nuhu abdan shakuran musa kalimullahi isa ruhullahi kowane annabi ga kirari da kaimar to ni ba sai ce dukkan aka yafi su wa rafa'ana laka dhikraka kai na daga darajar ambatanka wa ja'altu dhikri dhikraka na sanya zikiri na shine zikirinka idan aka kira ni zikiri in an kira ka zikiri wani guri ne ce Allah uzkara illa ma aka kai ban ma yadda ba ni din ai zikiri na sai da kai kai kuma idan aka ambace ka to an ambace ni saboda haka inda zaka kama manzan Allah manzan Allah zikiri kake yi in ka kama Muhammadu ya Muhammadu zikiri kake yi kamar yadda sabon mutanen Madina da Annabi ya hijira haka suka dinga yi suna ya Muhammadu ya Rasulullah ya Muhammad zikiri suke yi wani gure na Muhammadun Abdul Salihun zikiri suke yi saboda haka duk abin da ka ambata na sai warafa na laka zikira shi annabi annabi Idris ya yake cewa rafa'anahu makanan aliyya an dauka shi a wani guri madaukaci shine aljanna ta biyar a sama ta biyar yake yana jiran aljanna a sama ta biyar tun kafin a tashi alƙiyama an bashi masauki su yana ciki sai Allah ya ce duk da wannan daukakar da ya samu to ka bi shi saboda kai wa rafa ana laka zikirka sunanka kawai zikiri ne to kaga shine Allah ya fada da rafa ana laka zikirka sai yake lallashin sa yana cewa fa inna ma'al usri lalle duk inda kaga tsanani akwai sauki yana biyar da shi fa inna ma al-usri inna ma al-usri yusra duk inda kaga sanin sauki yana tafi sai annabi ya mana fassara a wannan ayoyi guda sai yake cewa ma galaba asrun yusran duk inda kaga sauki biyu sun zo to tsanani ɗaya baya rinjaye an bai jabu amma karatun da mu muka gari a wannan surar shine al-usru sau biyu Allah ya faɗi shi al-yusur ba sau biyu to amma annabi sai ce yusur ɗaya yusur biyu ba za su rinjaye usur wato yusur usur ɗaya ba zai rinjaye yusur biyu ba kaka tambaye ka ta rasulullah ai biyun ne duka yusurin biyu ne usurin biyu ne sai ko ba ya maka larabci sai ce ai balarabe abin da ya ɗauki marifa idan kaga marifa duk wata kalma da aka sa marifa kaga fa inna ma'al kaga ko marifa a usuri aka ce yusra sai ta bi maka ce inna ma'al usuri yusra to ma'arifa duk inda ka ganta guda biyu a jere kalma da aka za wannan ma'arifa wannan ma'arifa to abu ɗaya ne su kuma na kira duk inda ka gana kira guda biyu to yana nufin wannan daban wannan daban ne kun ga yusran aka ce na kira ce yusran na kira ne saboda ka gwada annabi ne wannan sharhin ba sai zama babu wanda ya san ma mai Allah yake nufi da wannan abu biyin sai shi kuma an saukar da ita ne saboda lallashi gare shi fa iza farakta fansa idan ka gama sallar ka ya rasulullahi ka da su a gurin sannan kuma ka ba wa kanka wahala akan me wa ila rabbika farka kai kwadayi wajen ubangijinka saboda haka idan ka yi sallah sai ka tashi kai addu'a wannan shi ne abin da wannan sura ta kunsa tana daga cikin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da sai ta dauko shi saboda ta ga hadisa ta sharqu shaqu sadar sai hankalin ta tashi ita ne mata sadiya tace ba za ta yadda ta dauko dan mutane guda wani abu sanin shi ba me za ta yi za ta dawo da shi gidan babanta sai ta dauko shi ta dawo da shi makka to hanyar ta dawowa wani abin da zai burge kai baka mamaki kuma ta zo dab da shiga garin maka sai ta tsaya ta ce barin dan wawance jikina kafin da shiga cikin gari ko tana wanke jikinta a bayan dan lampo haka ta gama ta dawo sai ta rasa ko manzon Allah ne wanda ta bar shi kawai inuwa yana zaune tana dan wanke jikinta da ta dawo ta gaba da shi sai shimfiɗa ta shiga jejin nan ta da ma ta da ma ta rasa sai ta dawo garin maka tana kuka sai aka kanta aka ce wannan ai halima ce wanda take renan muhammadu aka ce eh ita ce to me ya faru da ita aka ce ai halima me ya faru da ke ta ce ai ta tafo da wannan ɗanata ta ta ajiye shi kawai sai ta neme shi tare to aka ce to yanzu mai abin yi a tafi neman sa sai aka shiga jeji ana ta neman annabi a tunaninsu ya shiga daji ne ya ɓace aka neme shi aka rasa sai aka dawo aka samu abdulmutalib aka gaya masa da duk an bayyana zancen ya ce a to mai sauƙi ne ina wani da wani ya tattara ‘yan uwan ‘ya'yansa ya ce ku fita nemansa ni kuma ina nan zan yi addu'a a nan ne wannan addu'a mashhuri ya rabbi rudda waladi muhammada wadudurhu rabbi wata kiz indiyada يا رب إن محمد لم يوجد فشمل قومي كلهم تبدل eh wata addu'a to kawai suna zuwa sai suka samu mun tabbata ka same ni a cikin daji a zaune yana a gindin bishiyar ayaba da babu ayaba cikin dajin yake nan ko sai suka dauko shi to wannan hikayar da ta faru annabi da shekara hudu ne a duniya amma baya da ba an saukar da wahayi sai ba shi labari Allah ya ba shi labari akan haka to matsaloli guda biyu ne a nan an saukar da wahayi ya fara wa'azi yana kira zuwa ga Allah kullun da daddare kan zo ɗakin Ka'aba ya kwana yana sallah a lokacin da arna suka watse kowa ya tafi gida shi kuma sai zo Ka'aba ya kwana yana sallah suna jin karatun sa na Alƙur'ani da kabarbarin sa na sallah to sai aka samu kwana biyu zuwa uku ko wasu ruwaya tace kwana 15 annabi bai fito ba yayi sallah me ya dalilin bai fito ba ya samu laruri na ciwon yatsa dan kakare kakare to kwana ɗan kwanakin nan sai zama baya fitowa yana kiyamun laili saboda wannan kakaren nasa to ita kuma ummu jamil matar abu lahabi sai take cewa muhammadu ma shedanin sa ya bashi wannan shine wata ruwaya wata ruwaya kuma tana cewa wai ubangijin sa ya watsar da shi yanzu tunda su a wajen su manzo Allah aljani ne da shi a to saboda in mutum ya wuce hankalinka sai ka ce aljanu ne idan mutum yana yin abin da ya wuce tunani sai a ce aljanu ne ba saboda su mutane sun ba sun yi wa aljanu sun ba aljanu imani da girma da daraja suke ba kuma aljani ba bai kai mutum ba wallahi bai kai mutum ba wallahi bai kai mutum ba yanzu kaura din nan duk aljanu ungon nan kaura ya fi karfin su wallahi kuma in sun isa su tare shi zai koma gida su amma ka gani ah to Allah ne ta'ala yake bara wa innahu kana rijalun ya'uduna bi rijalin fazatuhum rahat mutane ne ba wai suke neman tsari da aljanu mutane wai su nemi tsari da aljanu wai aljanin nan yana jikina ne wai zai bani kariya in banda mahaukaci da zo na aiki aljani ba bai da hankali kuma kai da kake da hankali ka ce wai mahaukaci ya baka kariya yanzu kaman kai ne ka samu katon mahaukaci da adda a hannunsa sai ka ce zo ka bani kariya Allah ba zai ruga maka wannan adar ba to haka ne fa aljani ba ne hankali bane ba kwata kwata bai da hankali sai Allah ya ce fazaduhum rahaqa tunda kuka buya bayan aljanu wai za su ba ku kariya sai aljanin suka kara musu halaka abinda duk kake tsoro a wajen wani to aljani zai maka mafi yawa masu kula masu alaka da aljanu suna alaka da aljanu ne wai wai saboda mayu mata mafi yawan su zaka suna da aljanu wasu ba zuwa suke a sa musu ba zuwa suke a sa musu musan duk inda ake zuwa a sa mata aljanu musan wai in ba ki da aljani fa wallahi mayu sai su kama ki yana wani aljani wata in ya zo shirga mata mari sai ka ta fadi tana tabori tana tabori daga ta zo ta karanta mar falaki da nan sai ya gudu yi amma da wata mace za ta zo ta sauke qur'ani ba zai gudu to ita ma da nata aljanu ita ma mahaukaciya ce ita wanda aka zo ana yi wa addu'ar mahaukaciya ne to ya zai saurare ka amma kamar namiji in ya zo karanta falaki da nasu da fatiha da kulhuwa sai ga aljanin ya gudu saboda kai babu ruwan ka da shi dan iska ka da shi to amma abin da suke gani wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jinni ne da shi sai za yanzu aljanin sun gudu ya daina kwana sallah ya daina wannan karatu saboda karatun da manzon Allah yake yi ya wuce kwakwalwarsu ya wuce hankalinsu ya wuce tunaninsu sun fi kowa fasaha a duniya an wuce fasaha sun fi kowa basira an wuce basira sun fi kowa hankali an wuce hankalin sai suka ce kai aljani ne shi saboda haka suka ce kawai sha'irun wani gwaje aka an wuce sha'irun kahinun suka an wuce kahinun din majanunun aka ce an wuce majanunun din to kaga hauka ta tabbata ke saboda haka bayan an yi wannan kaga ga waccar matsala ta shiga jejin annabi da ya aka nemi shi aka rasa ga matsalan nan da baya sallah na kwana biyu kwana yana yi aka ce ai ubangijin nasa ne ya watsar da shi sai Allah ya hada ya raddin maganar a guri guda kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an haife shi babansa ya riga shi kafin ma ya zo duniya babansa ya yi wafati to sai Allah ta'ala ya tuna da wannan magana wato ya yi rayuwa ne ta mareci ita ma Allah ya ƙara tuno masa da ita da haka a ƙarshe ba shi wani sau a cikin suratul duha Allah ta yake cewa na'am بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث to Allah sai ya ce wa buha ubangiji ta'ala ya rantse da buha ubangiji buha hantsi ko to wannan fassarar da malamanmu na tafsiri suke yi amma mayu a sha'anin manzan Allah sun ce wa buha manzan Allah ne to wa buha ba yana nufin haske ba to annabi ne haske sai ce wallahi ubangiji ya rantse da dare idza saja idan yayi duhu to me allailin nan anan suka ce manzon Allah ne a lokacin da ya shiga gurin kwanciyarsa lokacin da manzon Allah ya shiga ɗakinsa zai kwanta Allah ya rantse da shi to me jawabul kasami yace ma wadda aka rubuta wallahi ubangijinka bai barka wa ma kalaka kuma bai kyale ka kaga wacce ta yi ƙarya ke ya ce duk abin da suke yi hayaniya a kan ka faɗa na na na na hasada ce walal akhiratu wallahi kaga lahira khairul laka tafi maka alkhairi min al-ula daga duniya ma'anarsa shine kaga abin da shirya maka a lahira in dai wannan darajar da na baka ta duniya tana bata musu rai to shirin da ya maka a lahira sai ya kashe ku shine ba rasa walal akhiratu kuma shirin da ya maka a lahira khairun ya fi alkhairi min al'ula daga shirin da maka a duniya raka da ita in za ka yi wa annaba hasada kai ba kana dab da ka mutu in baka mutu a duniya da bakin ciki ba ma in ka je lahira bakin cikin zai gigita walal akhiratu khairun laka min al'ula sai ce wala sawfa yu'tika da sannu ubangijinka zai baka fatarna sai ka ce ya ishe ka inna sanurdika fi ummatika fala nasuka fihim mu za mu yardar da kai mu baka abinda kake so kan al'ummarka ba za mu bata maka rai a cikin su annabi ba zai ji bacin rai saboda mu ba ubangiji ya dai masa alƙawari duk abin da yake so zai yi masa kuma mutum ne yana kuka domin mu yana yana shan wahala domin mu ya kwana da yunwa domin mu ya wuni da yunwa domin mu ya kwana yana sallah domin mu bai yiwuwa kuma Allah ta'ala bai share mai hawaye ba amma duk wahalar da mu sai ta yake cewa da kadi mannan lahu ala al-mu'minina iz ba'atha fihim rasula hakika Allah ta'ala yayi kyauta mai gwabi ga mu'mine domin ya aiko musu manzo ana fahimtar wannan shine wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda sai ce alam yajidika shin ubangijinka bai same ka yatiman matsayin maraya ba fa'awaka ya jawo ka a duka wannan ita ce fasarar zahiri amma alkali ya ce ba haka bane kuma wallahi ba haka bane wallahi ba haka bane ma'anar sa alam ya ji duka ubangiji bai samar ka bane yatiman fa'awaita hu ilaika duk wani malaya ka jawo shi zuwa gare ka babu wani malaya da ya taba samun gata kafin zuwan annabi domin haka su a wajen larabawa ma aibatawa ne a kira mutum malaya tunda a larabci lugatan da istilahi da larabawa a ce mutum maraya aibi ne to don me Allah zai faɗa kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa maka ga annabi bayan su a wajen su aibi ne ba zai faɗa ba saboda haka sai kuma su aka kawo a hikaya suna cemar yatimu abi talib marayan gidan abu talib to in yabo ne za su gaya maka duk wata kalma suna gaya annabi mummuna misali suna ce masa ibnu abi kafsha suna gaya maka waye abi kafsha mijin halimatu sadiya wai dan sun gaishe mutumin kauye ne sai suke ce mai dan mijin dan mijin halimatu sadiya kaga ba ba yabo bane to kuma suna ce mai yatimu abi talib marayan gidan abu talib tunda kuma mareci a gidan abu talib shi abu ne aibi a wajensu to yaya ubangiji zai ambace shi da wannan sunan alam ya jini kai ti ubangiji ya same ka maraya fa'awaka ya dawo da kai shine zahirin abin da yake zuwa cikin hankalin kowa amma karanta alkali yadda ya tafsirin suratul duha ka ga yadda ya filla filla da wannan sura ya yi filla filla da ita alam ya jini ka shin ubangiji bai samar da kai yatiman fa'awaita hu ilaika maraya kan ka jawo shi zuwa gare ka ka kula da shi ka bashi kariya ka ci da shi ka shayar da shi ka tufatar da shi tun annabi bai aure bai ke ciyar da maraya wa wata daga ubangiji ya samar da kai ballan duk wani batacce fa hadaita hu ka shiryar da shi a shi ne magana ko amma ka ce waje daga ballan ubangiji ya same ka batacce fa hadaka ya shiryar da kai to wannan hauka sunansa kuma annabin ne batacce ƙura'ani ne zai faɗi wannan zancen ai daga gano wannan ka san baka gane shi sai ka tafi wajen masana su ganar da kai alam ya jirka bai same ka yatiman marayu fa awai ta hu ile ka jawo shi zuwa gare ka ba ko waje da kai samar da kai ba ya samar da kai ballan batattu fa hadaita hu ka shige da shi yi da magana ta fita kaga wannan duk ka sace ka tafi ka je ka fasara irin fasarar nan ta kala kato shikenan ubangiji sai lafta ka jahannama ba ruwan Allah da wani karatu da kai na ruwan da wani ba je mu ba in ma buzu karata ya cikin ka wallahi Allah ba ruwan da kai na ji wani malami mai farin gemu shi ma ka ke fasara wallahi ka ke fasara na ce wannan yana da hankali kuwa annabin ne batacce ya kuma yi ta sharhi kuma yana tabbatar da aida annabin bai san komai ba daga baya ma kunta tadari mal kitabu walal imanu hayya Allahu akbar su kuma zindikai suna ihu wai an cewa annabi da bai sani ba annabi da ba shiryayye bane daga baya shirya da kaga kai shi da ya faɗa abin ta su su da suka bi shi abin ta su iya a shafan nan kawai ashe bai karanta ta bajaki in ya karanta ba zai wannan fasarar ba a sai Allah ta'ala yake cewa fa ammal yatima to amma kaga marayu da suke kusa da kai fa la taqha karka musu kida ka bi su a hankali duk abin da ba sa so karka musu wa amma sa'ila amma kaga mabarata da suke zuwa wajen ka falatan kada ka kore su wa amma bi ni'imati rabbika amma ni'imar da ubangijinka ya maka fa haddith ka fito ka bayyana shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ana yake cewa a ana akramul awwalina wal akhirin duk a halittar Allah ta farko da ta karshe na fi kowa daraja shi ya faɗa da kansa yana cewa ana kadibul anbiya'i idza wafa idan annabawa sun tare ni ne zan musu khutba a ran tashin kiyama wa ana qa'iduhum ni ne jagoran su idza jama'u idan suka taru wa ana mubashiruhum idza aysu ni ne zan musu albishir idan sun ɗebe tsammanin samun rahmat Allah wa ana awwalu man yadkhulul janna ni ne farkon wanda zai shiga aljanna in je kofar aljanna in ce a bude mai gadi ya ce waye ce ni ne Muhammadu sai ce bika umirtu Allah aftaha li ahadin qablak kai aka bani umarni kan na bude kowa kafin kai fa yudkilni Allah fiha sai Allah ya shigar da ni aljanna mala'ika zai ce min daga kai na daina buɗewa kowa kuma daga kai na daina tashi don kowa ina zaune kan kujera ta kowa zai wuce shi ne ogan gidan amma manzan Allah shi ne ogansa annabin da ya faɗi wannan kaga wannan ai ba amma bi ni mata rabe ka faɗi shi ya za a ke cewa ana ana bushira isa ni ne albishirin annabi isa wa mubashiran bi rasul ana da'awatu abi ibrahima ni ne addu'ar babana ibrahima rabbana wa ba'ath fihi sai yake cewa ana adam ana ana allazi kuntu nabiyya ni ne na tabo annabi wa adamu lam yakun tun annabi adam bai tabo amma dusan da ya faɗi magana sai ce wala fa ba dan alfahari yake faɗa wa ana awwalu shafi'i ولا فقر وأنا أول مشفع ولا فقر وأنا أول من يدخل الجنة ولا فقر يتي لواء الحمد بيدي توتر الله تبوديا تنا حنونا ولا فقر وقوة آدم فمن دونه تحت الوالي جاء آدم أبن دي كسر دوها لتر الله تنا كرشينا لتر أكرشن تاكلمينا سكي الله كاكشن فأما بنعمة ربك وحكي shi ne ni'imar da Allah ya ubangiji ya yi wa manzan Allah mu kuma ni'imar wace ni'ima Allah ya mana wa zukuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa allafa baina qulubikum fa asbahatum bi ni'matihi ikwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha ku tuna da ni'imar da Allah ya muku iz kuntum a'da'an da kowa makin kowa ne mu kanmu makiyan kanmu ne kowa makin kansa ne fa annafa bayna qulubikum ubangiji ya hada tsakanin zakatan ku fa azmahat bi ni'matihi ikwa kuka wayi gari kuna ɗan uwan juna saboda ni'imar Allah wani yana son wani wa kuntum ala shafa hubratin min Allah da kun kasance bakin gabar fadawa wuta kuke fa an kaba ku mita shine tsamo ku annabi Allah ya ce gode wa ni'ima to mu ne babu aula mu gode wa ni'ima ko in ta uddu ni'matallahi idan kuka ba da lissafin ni'imar da Allah ya muku ba za ku iya wannan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan sura ta dunkule abubuwa da yawa ba mu da Allah ya go yana wa'azi yana wa'azi wa'azin da ya kama kowa zuciyar kowa ta karkata zuwa ga annabi arna sunyi sunyi sunyi su canja abin da yake sai suka ce ai maja ko sai suka tame suka ce abin da muke so da da ni da ku da mu da ku da mu da kai mi ma da mu bautawa ubangijinka na shekara daya kai ma sai ka bautawa ubangijinmu na shekara daya sai ce ba zai yiwa ka suka ce in ka shawarci ubangijin naka zaman lafiya a to tun da ya kita ruwa da wata kita ruwa sun yi iya dabara sun yi makirci sun yi kulle-kulle la tasma'u li hadha alqur'ani wala ghawfihi la'allakum tagribun kar ku saurari qur'ani in ya zo yana yi kumar ihu sun yi ihu sun yi ihu abin ya ƙi yiwu in ga yayin su suna musulunta matan suna musulunta a take a can gado na biyu mu je mu same shi itina bi qur'anin gairi haza aw badilhu muna so za mu zauna lafiya da kai amma wannan qur'ani da kake karantawa yana ya mu yamu ba ma san sa canja shi kawai ka zo da wani abu daban sai ce kul ya Allah ka Allah ce ce bari rasulullah faɗa musu ma yakunu liya an ubaddilahu min tilka wannan ba zai yi in canja alkur'ani daga wajena ba zai yi ba zai yi wai ce to a canja a canja wani abu a shirya mai makirci idan kuna so ku gane inda makircin ya fito a yada a duniya a bude cikin suratul tur insha Allah za ku ga makircin malam buɗa mana suratul tur bari duba kan aya ta nawa ce haka ne ko muna kokari ma haka ko a suratul tur akan ayoyi da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar yana cewa arna da suka je lahira fawailul yawma idhil lil mukazzibin narkon azaba ya tabbata ranar tashin alkiyama ga masu ƙaryata annabi alladhina hum fi khawdin yal'abun waɗanda suke wasanni cikin irin wannan abin da suke yi suna ganin sa wasa sha'anin ba wasa bane yawma yud'auna ila nari jahannama da'a rana ce wanda za a tunkuɗa su amma ƙara su cikin zuwa jahannama a ce hadikin naru da ci kuntum biha tukaddibu wannan ita ce wutar da kuke karyatawa a fasihirun hara shin wannan din ma tsafi ne dan suna ce manzon Allah matsafi am antum la tubsiru ko kuma ba ku da basira ne to me za su ce wa Allah islauha yawma bima kuntum islauha ku shiga cikin wutar fasbiru ku yi hakuri da azaba aula tasbiru ko ma kar ku yi hakurin da ya tazo kawai sawa'un alaikum duk ɗaya ne gare ku da hakurin da rashin sa inna ma tujzauna ma kuntum ta'malu innal muttaqina fa fi jannatin wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa qahum rabbuhum azabal jahim kulu washrabu ani an bima kuntum muttaqina ala sururin masfufa wa zawwadanahum bi hurin 'ain والذين آمنوا واتبعوا ذريتهم بإيمان وأمددناهم آية تقبى يتنازعون آية تقبى ويذوب عليهم غلمان لهم آية تقبى وأقبل بعضهم على بعض آية تقبى آية تقبى تتشي قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشركين وإذا منا دنيا mun shiga tsoro game da abin da yake faruwa famannallahu alaihi da nake so muke famanna Allahu alaina sai Allah ya yi mana baiwa ya yi mana kyauta wa waƙana kuma ya tsare mu mai azabar sabu daga azaba mai zafi inna kunna min qablu nad'uhu daman can tun a duniya mu muna bautar sa innahu huwal barru wakil to Allah sai ya ce wa zan Allah fadhakkir nam فذكر فما أنت بنعمة ربك بكائن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المصيفون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله أما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا يقولوا سحاب مركون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بأمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار
wannan tambayoyi ne ga su a jere ba kwaɗai ba amsa ba duk irin abin da ake gaya annabi na aibatawa domin aibulo ce duka sai da Allah ya kawo sa'ana ai ko kaza ko kaza ko kaza ko kaza yana son amsa kuma suka kasa bada amsa to ka barin kadan kadan daga cikin su abinda suke cewa am yaquluna sha'ir yace fa zakkir ya rasulullah kai musu dole fa ma anta bi ni'mati rabbika bi kashin kai ba boka bane da suke cewa boka wala majnun kuma kai ba mahaukaci bane da suke cewa maka mahaukaci kowane guri kun san ayat da suka faɗa ba ya ayyuhal ladzi nuzila alaihi dhikr innaka lamajnun Allah ce ba boka bane ba mahaukaci ne eh sai ke cewa am yaquluna sha'ir ko ko fadin da suke cewa shi mawaki ne na tarabbasu bihi raibal mamun muna jira mutuwa ta zo ta gama da shi mu huta saboda in ya mutu ba kowa ya huta ba wal Allah ya ce ga ya mutu tarabbasu to ku saurara ku ga mutuwar ta ku ga ko da awar za ta kare fa inni ma'akum min al mutarabbisin ni ma ina cikin masu saurara mu saurara mu gani an ta'amurukum ahlabukum bi shin wani irin hankali ne da su haka mutum daya ku ce mai sha'iru kahiru majnun kafir to in dai har ka hada mutum ɗaya wannan siffa to kai ɗin mahaukaci ne ba a taɓa samun mahaukaci kuma boka ba ba a taɓa samun mahaukaci kuma mawaki ba ba a taɓa samun mahaukaci kuma mai tsafi ba duk mutum ɗaya ku jibgamar wannan am ta'amuruhum ahlamuhum bihadha ko kuwa hankulan ku ne suke ba ku wannan umarnin a hankalin naku shi kansa ba shi da hankali an kun kaumin dagu ko ku dai ko yan iska ne ku Allah zai ce am yaquluna ta'awwala ko ku fadi suke annabi ne ya kirkiri qur'ani bal a su ma sun san ba shi ya kirkira ba dai in kirkira ne su ma da sun kirkira la yu'minu na imani ne ba sai zo fal ya tubi hadisi misli Allah ce to ga fili ga mai doki kuma ku zo da zance irin irin alqur'ani in kanu sadiqina in sun kasance masu gaskiya amma khuliqu min ghairi shay'in ko haka kawai aka halice su babu wani dalili haka kawai kuka karfa duniya ko ba halittar ku aka yi ba in ka bin ghairi shay am kumul khaliqu ko ku sune suka halicci kansu Allah yake cewa am khalaqus samawati wal ard ko saman da suka gani tana musu indun ba su suka halicce ta ko kasan da suka ga suna takawa su ne suka halicce ta balla yuqinun a'a sun san ba haka bane imani ne ba su da shi am indahum kaza'ilu rabbika ko taskar ubangiji tana hannunsu ne da suke cewa kar a baka annabta an humul musayyiru ko su suke da iko ne am lahum sullamun ko suna da wani tsari ne wanda yake kai su fadar Allah yastami'una bihi suna sauraro zance daga Allah faliyati mustamihun bi sullamin mubin ko sai zama masu sauraro za su kawo musu hujja ba haka am lahul banatu ko da suka ce wa Allah yana da ƴaƴa mata kuma mala'ikun da wato mala'iku ƴaƴan Allah ne mata shi yasa suka yi hoton gumaka mata suke bauta mu kun da gaske ne Allah yana da ƴaƴa mata wala kumul banun saboda rashin mutunci ku ƴaƴan ku maza amma Allah nasa mata ku kuna san ƴaƴa maza kuma kuna haifan maza amma shi Allah nasa mata ne am tasaluhu ajra ko ka taba tambaye su su biya ka ne da'awar da kake yi fahim min magaramin muskalon kuma suna jin nauyin abin da ka dora musu am inda humul gaibu ko kuma suna da masaniya ne akan gaibu ba hum yaktubuna kuma suna rubuta gaibu am yuruduna kaida ko kawai makirci ne a zuciyarsu wallazina kafaru humul makidu wadanda suka kafirta su ya kamata ayi wa makirci am lahum ilahun ghayrullah ko suna da wani abin bauta ne ba Allah ba subhanallahi tsarki ya tabbata ga ubangiji amma ya shirku to bari Allah ke karatu dokan da nake so sai Allah ya ce musu wasbir ya rasulullah kai hakuri ne hukumin rabbika ga ubangijin da abinda ubangiji hukunta maka fa innaka bi ayunina a gaban idan mu kake a karkashin kulawar mu wasabbih kai tasbihi bi hamdi rabbika gode ubangiji hina taqum lokacin da ka tashi sallar dare wa min al-layli da daddare kuma fasabbihu kai mai tasbihi wa idbaran nujum da lokacin faduwar taurari shine da asubashi wannan sallar daren da tarihi da sauransu yana kore bakin ciki duk abin da aka yi din nan ba za ka ji bakin ciki ba kaga wannan tsarin makirce makircen su annabi kaza annabi kaza Allah ya ruguje wannan sai an canza salo yanzu ai ma da kawai mu zo mu yi shekara ɗaya muna bauta kai shekara ɗaya kan bauta mu bauta Allah shekara ɗaya kai kuma ka dawo kan lata da bauta shekara kaga ba maukaci wa dai wannan bincike sai Allah ta'ala ya ce to tunda sun ce ka shawarce ni ga shawara qul ya ayyuhal kafirun na'am bismillahir rahmanir rahim qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa
Allah ta'ala sai ce kul ya rasulullahi ga ya musu la a'budu ayyuhal kafiruna ya ku kafirai la a'budu ma ta'budu ni ba zan taɓa bautawa abinda kuka bautawa ba ni ba zan yi ba wala antum abiduna ma a'budu kuma na sani ba za ku bautawa abinda na bautawa abinda nake bautawa wala ana abidun ma abattu ni kuma har abada ba mai bautawa abinda kuka bautawa bane wannan fi'ili ne ma di wancan gudari kusan ma da su ne ban yi ba ba zan yi ba bautar wani ubangiji ba zan yi ba kuma na san a halin yanzu ba ku bautawa ubangiji Allah madaukakin sarki yake cewa la ana abidun ma abattu wala antum abiduna ba na tabbata kuma yanzu ba masu bauta ba ne ga abin da nake bautawa shi ne ubangiji sai ce ne kun dini ku ku duk rike addinin ku ku samu sakamakon sa na jira wani ya dini ni ma zan rike na wani addini wannan kabra alkaban al umarni da yin yaki amma lokacin da annabi ya zo madina kuma to ko ka yi ko ka mutu ne ba maganar wai lakum dinukum waliya dini yanzu sai kai kawai amma a maka lakum dinukum waliya dini to haka Allah ta'ala ya yi wannan mu'amalar da manzon Allah a cikin tsakiyar da'awarsa to ana wannan tafiya ya uwa musulmi annabi ya shiga tsangwama tsakiyarta bala'in kala kala daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan sai Allah madaukakin sarki ya ce ya rasulullahi akwai wata matsala da zan gaya maka wannan matsala tana cikin suratul ma'ida la tajidanna أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة الذين قالوا إنا نصارى ya kaga duk bala'in nan da kake ciki to za ka samu waɗanda suka fi kowa adawa a duniya da annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma musulmi su ne yahudawa ka samu ayar
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون Allah ce la tajidanna ashaddan nasi adawatan zaka ga duniyar nan ba wanda ya kai adawa a cikin mutane ba mai adawa da muminai kamar yahudawa duk abin da kai gani a makar nan da sauki in ka je ka fara fama da yahudawa sai ya baka buri wallazina ashraku da kuma mushrikan makka wala tajidanna aqrabahum mawaddatan za ka sami waɗanda suka fi kusa da soyayya ga musulmai da muminai allazi na ƙadu ina nasara su ne kiristoci zalika bi anna minhum qisisina wa ruhbana wannan kuma ya zo saboda a cikinsu akwai qisisina manya manyan malamai wa ruhbana da masu kuma ibada wa annahum la yastakbirun kuma ba su da girman kai to ga can aya ta zo sai Allah ya kamar ishara ce kai ne kuka fahimta wannan ayar annabi sai ya fahimci Allah ya bashi umarni ya tura sahabbansa wajen kiristoci su samu sauƙin rayuwa shi ke abin da manzo Allah ya bayyana sai ce law karatum ila ardil habasha fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad da za ku fita ku safi kasar habasha Ethiopia a can akwai wani sarki ba a zaluntar kowa a wajensa ba a zaluntar kowa a wajensa sai sahabban manzo Allah suka fice daga Makka suka tafi Habasha hijratul habashatul aula sun je suka ji daɗi daga bayan sahabban maka suka ƙara ji na farkon nan sun ji daɗi shi ma suka ɗiba aka tafi to da aka tafi aka je ana zaune a makka to kaga Allah ya ishara ana kiristoci sun fi sauki kuma da sahabban manzan Allah suka je sai suka haka to ya aka yi to sai na ja shi ya haɗa gida mai kyau da masauki mai kyau da abinci mai kyau ya shirya su tambayi shi a matsayinsa na kirista domin sun je sun gaya masa cewa annabinmu ya ce mana ba za a zalunce mu a wajensa sai ce shi ya faɗa haka ya suka ce wallahi shi ya faɗa sai ce to zaton da ya mun ba zai taɓe ba yana nan daidai ne inda ya zace na haka zai same ni saboda haka su mutanen maka suka aikata waga wai a ba su waɗannan kangararru ne shi ko na jashi yace ban san nan can ba amma za mu yi wani abu ku tafi ina datse muku discussion reference ne da muwata sai sai na jashi ya da delegate na manya manyan fasto fasto su je su samu manzon Allah a garin maka su tattauna da shi akan addininsa tare da fa anan anan na basha najashi ya ce ku da kuke cewa an sauka muku da littafi kun iya karatun littafin suka ce eh sai ce akwai wanda iya cikin suka ce eh ga Jafar bin Abi Talib shi ne ce to ku karanta min kaɗan daga ciki to Jafar sai karanta mai farkon suratul Maryam malam zaka bani ta koda kaɗan ne Allah ta'ala ya ce na'am bismillahir rahmanir rahim kaf ha ya رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن الأذن مني واشتعل الرأس شيبا وقد بلغت من الكبر
ولم أكن ولم أكن بدعائك رب شقيا قال ربي وإني كفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا to tun daga nan sai da je inda yake cewa wa zukur bil kitabi maryam idan tabbatat min ahliha makanan sharqiyya har kissar maryam ta kare har kissar annabi isa aka ce zalika isa ibn maryama qawl al-haqq alladhi fihi yamtaru sai na fija shi ya fado daga kujinersa sai kuka sai ce kun ga abin da ko karantar nan abin da yake cikin injila daga guri ɗaya ya fito na tabbata abin da kuka karanta nan Allah ne ya faɗi shi saboda haka injila ta karanta ku je ba wanda ya sai ɗauke ku a garin sai tura kuma manya-manyan kiristoci saboda yana so zai musulunta amma yana jin tsoro idan ya musulunta kiristoci za su mai tawaye sai tura mu shugabannin fastoci sai ce ku je maka ku tattauna da shi in kun kure shi ku kawo labari in kuma abin da ya faɗa gaskiya ne ku imani da shi in shugabanni suka yi imani da shi ba ya gama da su ba su ko mutanen baka suna cimbiri suna zaune suna jira sai suka ga manya-manyan shekunai sun zo kakan kakan kiristoci na duniya sun zo suna murna aka ba su masauki kai mun ji daɗin zuwan ku yaro ya dame mu sai rikita mana gari yake hayya hay ai mun ji daɗin zuwa kace ai ba komai ba komai za mu yi maganin su da aka zo wajen manzo Allah ce mu manya-manyan malamai ne da kirista sarki ne turo mu za mu tattauna a kanka da kai a kan addininka shin gaskiya ka zo da ita ko ba gaskiya to ga tattaunawar tana ita ce suratu yasin suratu yasin ita ce tattaunawar complete to Allah ta'ala sai ce ne yasin ko wal qur'an lakin na'am bismillahir rahmanir rahim yasin wal qur'anil hakim إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين to kun ga wannan gurin da suka zo nan gurin duk suna sauraron annabi amma da ya fara wa darib lahum masalan ashabal qaryah إذ جاء أهل المرسل إذ أرسلنا إليه مسلمين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما alaina illa albalagul qalu inna tatayyarna dukkan yadda suka tuma suna farfadowa sai ga idanuwar yana zubar da hawaye wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haq kuma ka koma suratul ma'ida ce sai to ka gani to ubangiji tabaraka wa ta'ala ba dukkan sai suka musulunta duk suka tashi suka musulunta har nan maka suka dinka zagin su Allah tsine muku albarka ku da kuka zo hayya hayya hay ku da kuka zo ku kure shi saboda haka suna komawa can sai da jashi ya karɓi musulunci da jashin nan ya musulunci annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma a cikin ɗaɗen da suka yi hijira akwai ummu halima ramlatu binti abi sufyan abokin gaban nan ba wannan abokin gaban na masa to cikin musulman akwai yasta suka yi hijira da ita da mijinta wajen najashi wacan da mijin nata sai ya kiristanci shi ko najashi ya raba aure ya kira jafar ya ce masa to ɗayan ku ya zama kirista ba zan hana masa ba amma me hukuncin auren su sai ce aure ya mutu sai ce ko ya mutu ya kwace umma habiba da ƙarfi daga hannunsa ya sa ta a gidansa ya ce ta yi idda ta yi idda ta musulunci a zaman da ta yi a gidansa ta yi ga halayyarta ta yan sarauta ne sai ce kewaye babanki ta ce abu su biya ni ca abu su biya na aboki na ne ce la shi ce kuma kin musulunta shi bai musulunta ba zai ce eh ya ce la ko shashashan tsoro to bari zan miki abin da kila ya fi muka alheri akan mijinki kina son Muhammadu na aura miki shi ta ce wani irin ina so ai ba wanda baya so sai ce na daura miki a wurin shi ya dauki kuɗi mai yawa ya ce wannan sadakin ki ya hada mata kayan daki komai tana nan a habasha a zaune matar manzon Allah sai da ya ji manzon Allah ya yi hijira sannan ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da amarya annabi yana shiga Madina da yan lokaci kadan sai amarya ta taho daga habasha ita ce umma ya shi ya ke yi to kun ga wannan shine abin da yake faruwa a cikin tarihin annabi to annabi ya yi zama a makka bayan yan sahabbansa sun yi hijira suna habasha suna hutawa to sai labari ya zo wa sahabbai ai arna sun musulunci wannan labari yana cikin suratul najm yana suratul najm arna sun musulunci shi kuma wannan sura ta najimi Allah ta'ala ya faɗi wata aya ya ce a fara'aitumin lata wal uzza wa manata as-salita kal ukra to Allah karanta mana a fara'aitumin lata wal uzza na'am
أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى to kun ga wannan ayoyin ba su ne ayoyin da suka jawo rikicin ba na ƙarshen surar su ne suka jawo rikicin su ne wanda Allah ta'ala yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa arna afamin hadhal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa abudu wato su lokacin arna sun tari gaba ɗaya a kaba sai manzo Allah ya je bude siratul najm da kansa sai akai tsit domin haka qur'ani da biya sa take za mu zo kan magana da akai tsit ana jira me zai faru can jimawa sai ga annabi ya zo da suratul najm complete a ƙarshe sai ke ce afa min hadal hadisi ta'ajjabun tunda sun tsaya an yi zuru-zuru kaga mamaki suke kenan yace o mamakin wannan karatun da nake kuce yi wata na hakuna kuna dariya wala tabkun ba za ku kuka ba sai suka fashe da kuka wa antum samiduna zuciyar ku ta bushe sai kuka fasjudu lillahi wa abudu ku fadu ku yi wa Allah sajada kuma wuta mar dole sai yiri tuka kowa sai kwanta ba su zama sun kwanta ba jikinsu duk ya mutu hankalin kowa ya tashi a cikinsu manzan Allah ya gama abin da zai kuma sannan ya tafi sannan suka daga suka da kansu a cikin sajada kowa ya tashi ya tafi gida sai labarin ya fata a duniya abu jahil ne uku batu ne asibin wa'il ne walidu dan magira duk an musulunta to shi ne sahabban annabi na habasha sai suka ji labarin sai suka ce tun da an musulunta za mu koma to kaga musulunta to suna dawowa makka sai suka samu ba musulunta aka bi dukan qur'ani aka dinga gana musu muguwar bakar azaba ana ce musu bakar azaba azaba sai ta nuna to kuma su mutanen duniya da suka zo suka challenge din arnan maka ya kuka zo kuka musulunta an gaya mana kun yi sajada a Allah sa sai ce ha ba ku ji abin da ya faɗa ba a fara'aitu min lata wal uzza kun ga lata da uzza wa manata salisata al-ukhra da kuma manata gunki na uku shi ya faɗa ya ce tilkal zarani ulula waɗannan manya-manyan alloli ne wa inna shafa'atu kunna la tumtaka kuma tana yin ceto shi ne ya yi kuma kan ne ya lafi mutum yi wa wani da ma ja muka yi kaga abin da sharrin suka yi wai annabi dai a karatunsa da ya zo mana ta salin ta kalu kura sai ke tilkal zarani ulula wa inna shafa'atu kunna la tumtaka ai ana fahimtar darasin ko to Allah gafarta malam bude mun suratul fusilat a suratul fusilat akwai wani darasi to sabai suna can duka shi kuma walid ibn al-bakhira a uqba ibn abi utuba ibn abi rabi'a eh shi ne utuba ibn abi rabi'a sai shi yana da alaka da dangantaka da su banu hashim dan shi dan banu abdishams to abinda ake yi wa annabin baya jin daɗi amma kuma shi ba zai musulunta ba shi ne shugaba na ƙabilar banu abu shams sai dai da daddare je ya samu manzan Allah a gida da ya same shi a gida ya ce ya muhammadu kaga wannan abin da kake yi cikin uku ɗaya ne idan kana yin wannan abin ne idan ka zama shugaban mu gaba ɗaya na ɗau maka alƙawari duk garin nan ba wanda ya ci ni faɗa ƙarshe kai da shugaba ba mai tanka maka duk abin da ka yanke hukunci ya yi in kuma neman kuɗi ne na ɗau alkawari za mu tara dukiya mu baka kafi kowa kuɗi idan kuma abin da yake damun ka neman jama'a ne da neman mata za mu aura maka mata ɗari mata dubu abin da kake so ko kuɗin dai kana da ɗan taɓuwa ne a kanka to ka gaya mana za mu nemo maganin duk inda yake sai ce to shi kenan ka gama ya ce na gama ce to ni ma saurare kawai zai karanta mai suratul fusilat ba na ayar kashi na'am
bismillahir rahmanir rahim hamim tanzilun minar rahmanir rahim kitabun fusilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرج أكثرهم فقل لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه
aya ta sha uku وويل للمشركين to kun ga wannan da annabi ya fara fara wannan karatun sai ya ji kamar ana dukan sa ta ko ina tarewa yake tarewa yake can jimawa sai ya zo kan aya ta sha uku yace fa in aradu فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة آد وثمود إذ جاءتهم إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولو أولم يروا أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون
to da annabi ya zo kan fa in aradu sai ya daina kare ka sai kuma yana toshe bakin annabi kayi wa Allahnka kayi wa Allahnka ka daina kayi wa Allahnka ka daina ka yi dinga magiya a yadda annabi ya karanta abinda aka yi wa ada bayan aradu fa qul anzartukum sa'iqata mithl sa'iqata adin wa samud can jimawa ashe yayi magana ne da su larabawa da qurayshawa wai zai je ya jawo hankalin manzon Allah ya daina da dawa sun taru a kaba suna jiran mu sai ya dawo yana dawowa sai suka ce yawwa ya abal walid wa kaifa ya abal yaya sai ya zauna ya shiru suka ce me ya faru sai ce na ji maganar da na ji maganar da ba ta da iyakar abin da za a faɗa a kanta na rantse muku da Allah ya fi zuma zaƙi wa wallahi na san bokanci ba bokanci bane na san waka ba waka bane na san tsafi ba tsafi bane duk abin da dan adam zai faɗa na ji abin da ya fi karfin ka kun ga in ba ku shawara suka ce eh ba mu ku fita daga harkar mutumin nan ko za ku za ku bi shi ku bi shi in ba za ku bi shi ba na fita daga cikin ku ba ni ba shi ni ba zan yi addinin sa ba ni ko ba zan ƙara fada da shi ba Abu Jahil ya ce saharaka Muhammadu ya tsafe shi wallahi ya banka da masa ayoyi to wannan salo na talandin ajanan ajanan an kure shi ko annabi ya gama da gurin sai suka ce za a koma wajen kakansa ko bakwansa ko zai hana shi shi ne abu ɗalib suka je suka dawo suka je duk zuwan da za su abu ɗalib ce ku yi haƙuri ai in ya samari suka fara lamarinsu sai a hankali zan hana shi su je yi musu raddi mai kyau yana ta lallaɓa su yana a ƙarshe suka ce to wallahi tallahi ko ka babu shi ko mu kashe shi sai ce kai ku saurara ku har sun zo da wani yaro ana ce ma amma rata mina da wai ya ba su wannan yara ya ba su manzan ya ba su manzan Allah su kashe su kuma su bashi Ammar bin Walid ya ci gaba da ciyarwa sai ce kun rena min wayo ma ku bani na ku kai in ba ku bani na ku ilaya in ba ku na ku kashe ko wallahi la wallahi lan yasulu ilayka bi jam'ihi hatta uwarsa da fitura bi tafina na rantse muku da Allah duniyar su gaba ɗaya da za su taru a kaina ni kadai da mika ka sai dai ina ganna a cikin kabarin ba wanda ka yi abinka abin da ya gaya masa ya gaya masa ke yi abinka abin da kai ce kuma na rantse muku da Allah ku ji abin da nake ga muku abin da yake faɗan nan na ji shi daidai da abin da Annabi Musa ya faɗa ni yayi kama da na Ibrahim ƙaryar ku mika muku shi kadibtum na kun yi ƙarya mika muku manzon Allah ba zai yi ba to ya suka yi sai aka zo tagen na ƙarshe Abu Dalib ne da lafiya suka zo suka ce ya aba dalibi kaga kana cikin jinya wannan jinyar taka kamar ba za ka tashi ba ga ɗanka yana damu mu muna damun ka ja hankalinsa ya daina karfa ka mutu mu ma mu zo mu kashe shi a ce mun taɓa shi ne bayan ba ranka sai ce bari in kira wani shi yana kwance sai kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai dan dana dan dan uwana kai domin Abu Dalib shi ne shaqiqin Abdullahi ita ga abin da mutanen ka suke faɗi sai ce baba mutanen nan suna da damuwa duk rigimar da muke da su tsawon shekara goma yau muna yin rigima ne a kan kalma ɗaya nake so su faɗa suka ce abuja ya ce nawa ya ce ɗaya ya ce to ni ne alƙawari ni amuru bin hisham za mu baka goma in dai za ka daina abin da kake ce wallahi in kun faɗe ta ƙwaya ɗayan nan na yi muku lamunin na daina abin da nake muku na daina zagin lata da wanzanku na daina kushe su kamar da kuka faɗa na zagin su diko ba na zagin su suka ce to me zan faɗa to Allah ta'ala ya mana hikayar sai sai ce yace da su ku ce la ilaha illallah kawai ita kadai nake zo ku faɗa ku ce me la ilaha illallah sai suka ce ba za su iya abin da la ilaha illallah take cewa babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah suka ce yanzu kuma kana namu 360 kowace rana da gunkin da ake bautawa in an bauta wannan gunkin ba za a ƙara mara bauta ba sai rana ta yau baki saboda 360 ne kwanaki shekara 360 du mu bar su mu rike kwaya ɗaya rak da ko ganin sa ba ma yi wannan da mamaki a cikin sa sai Allah ya mana mana hikaya lokacin da suka zo da wannan kalma suka ce ba za su faɗa ba sai manzan Allah ya ce ya babba ka gaba su da gaskiya sai ce kai ba ku da gaskiya abu ɗaya ne ma a gare ku kuka kasa sai da suka fice sai Allah ya ba mu labarin abin da suka yi a falon abu ɗali abu ɗali ne ita ce suratu sad karanta mana ita na'am bismillahir rahmanir rahim صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب kun ga wannan abin da ya faru a zamanin mutuwar Abu Dalibi wannan shine wannan kuma ya tabbata domin wannan sura ta Makka ce sai Allah ta'ala yake cewa sad a wannan dai an san fassarar sa shi da Allahu a'lam bi muradihi ne shi yace wal qur'an na rantse da girman alqur'ani zizzikr ma'abocin gargadi da abubuwa balil ladina kafaru ka waɗannan kafarai kyale su fi izzatin suna jin jiji da kai da su wa shiqaq kuma suna buƙatar sabani da su kam ahalaka da min qablihim min qarnin dewa muka halakar da karnoni kafin su fanadau suka dinga kururuwa da na sako musu azaba wala tahina bana babu wata mafaka a wannan lokaci wa ajibu mamaki suke wai an ja'ahum munzirun minhum mai wa'azi mai gargadi ya zo daga cikin su wa qala al-kafiruna dan haka kafiran maka suke cewa haza wannan sahirul kaza wai wai matsafi ne kuma makaryaci aja'al al-alihata ilahan wahida ga abin da suke cewa yanzu a sanya ubangijin nan duk tilinsu mu bar su mu dauki ubangiji ɗaya inna haza lalle wannan la shay'un ujab abun mamaki kaga abin da ya faru ne kenan ko wan dalakal mar'u mutanen nan suka tashi suka fice daga zauren wa Abu Talib ɗaya daga cikin yana to animshu mu tafi kawai wasbiru ala alihatukum ku yi hakuri akan ubangijinku ku ci gaba da bautar gumakanku inna haza la shay'un yura lalle wannan al'amari ne manufar daya da shi baban da shi dan bakin su daya muna ta kawo kukan mu wajen uban ashe yin da shi da dan bakin su daya yace ma sami'na bi hadha fil millati al-akhirah ba mu taba jin irin wannan labarin ba a addinan farko a ce Allah guda ɗaya ne in haza illa wannan kirkira ce kawai irin tasa a wanzula alaihi zikiru min bainina shi kadai za a saukar mana da alqur'ani a bar mu in daraja ce ba mun fi shi ba shi da yake maraya ma Allah ta'ala sai yake cewa bal hum fi shakkin yalai suka wai suna kokonto ne game da alqur'ani me yasa suke kokonto ballan ma yazuku azaba dan ba su sha azaba bane in aka daure su da azaba wallahi za su bi shi yace ya mutu ila ma akil ma qala kuma wannan shi ne kirkin da ya faru da abu dalib a lokacin da suka zo wannan sai abu dalib kuma kwanciyar nan ba ta rayuwa ba a gurin akwai abba a gurin akwai hamza akwai ƴaƴansa manyan manya su su ja'afar su aliyu duk suna gurin manzo Allah kuma yana kai kawo tsakaninsa da Quraysh sai ya dawo sai ce babai ce na ji abin da kace kace kalmar da na ba su ba ta da wahala ba sai ce haka ne dana sai ce ka haɗe ta ba kai ka faɗi ta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ka faɗa ba la ilaha illallah da kace ka faɗa kai ka faɗa tunda kai ma da kanka ka ce ba ta da wahala sai ce ba ta da wahala yanzu in na faɗe ta ba ka ji daɗi sai ta zan ji daɗi sai ce la ilaha illallah kun ga wannan tafsiri ibn kasir haka ya rubuta duk da yake a ƙarshen magana sai datse wannan faqala la ilaha illallah amma ibn hisham asira ya tabbatar da ita na taba nuna maka malam ya tabbatar da abu dalib ya ce la ilaha illallah tsakanin ibn hisham da bukhari ya fi shekara 100 kafin a haifi jatumar buhari ma ibn hisham yana nan kuma shi ya tabbatar da wannan ayoyi su ne matsala ta ƙarshe tsakanin abu ɗalib da manzan Allah kuma tsakanin kafaran maka da abu ɗalib wannan ayoyi kuma makiya ce sura ya kara da abin da Bukhari ya roto kwata-kwata ya ce Buhari ya rawaito cewa abu ɗalib ɗan wuta ne ya ce shi yana kan addinin ɗan wuta har Allah annabi yana bakin ciki Allah ya ce wa innaka la tadi man ahbabta walakin Allah ya haji mai sai Allah ce ba za ka iya shirye da wanda ka so ba Allah bai shirye da shi ba ya za ka yi shi ila akir ma qala wannan da ita ce kissa ita ce kissa saboda haka sai manzon Allah bai ji la ilaha illallah Abbas shi bai musulunta ba sallah sai ce ya guna aki wallahi kad qala Abu Talib al-kalma allati turidu an yaqula wallahi naji Abu Talib ya faɗi kalmar da kake so ya faɗa sai ta ban ji ba kai ka faɗe ta in ji me ya ce ta ce to na samu da kake ne ba zan faɗa ba wannan ruwayar tana nan a cikin ruwayar ne ta Abdullahi bin Abbas kuma babansa Abbas shi ya faɗa masa wannan shi ne kusan kissa ta ƙarshe da zamu karanta yau to kun ga tarihin annabi to haka yake cike da wannan tsarin ka juya nan qur'ani ya an ciyo ka ka juya nan qur'ani ya kilo ka duk inda aka juya a tarihin annabi na hakika sai ka samu ayoyin qur'ani suna da cewa kuma duk wanda baya son annabi lalle zai jawo shi karatun nan zai jawo shi saboda babu inda zai iya kamawa ya taka ya taka iyarka da iya laccarka wannan ta makarunta ko me zaka ce dai ka kula kuma yin wani zai iya ya zo yi zo ka tarihin annabi in abin da sauki zo ka yi ba sauki kawai in Allah ta'ala yana so mutane su shiga rahamarsa so ya sauke musu kogogon rahamar wa idza sakkara al-ilahu munatan li sa'idin fa innakum su'ada'u muna yi wa Allah godiya da ya bamu wannan dama kuma muka zo muka karanta wannan tarihi na manzon Allah a ƙarƙashin alƙur'ani ne girma kun ga tarihi ta cikin alƙur'ani wannan tarihi a kuma na yana yin sa a gurguje a gurguje a gurguje saboda yanayi in ga yanzu maman cinye awa biyu abin da ya sa ban gaji ba saboda na yi rabi ma na awa da ya yi rabi kuma da ban bashi na yi masa haka ba da yanzu yana ta gangani Allah ta ka da kai wannan baiwar Allah da ta shirya wannan maulidi Allah ya mata sakayya da kai kuma Allah ya biya mata dukkan bukatu kuma Allah ya biya namu Allah ya yi mata dukkan damuwa kuma Allah ya yi mana damu Allah ya ji kan magabata mu ma Allah ya ji kan namu Allah ya inganta zuriyarta mu ma Allah ya inganta namu Allah ya sa mu cika da imani Allah ta'ala ya ba mu rabo na duniya da na lahira Allah ya yi mana kuncin da ruwa da talauci Allah ya ba mu arziki da wadata Allah ya ƙara mana ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya rufa mana asiri duniyar mu da lahirar mu Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta iyayen Allah ya gafarta dukkan mu dukkanmu da muka haɗuwa wannan guri malamai manya-manya alamomi malaman ilimi da suka taru da ɗalibai dukkanmu Allah ta'ala ya tara mu a darar salam ya haɗa mu a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zama da muke na maulidi muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala yayi mana buɗi na alkhairi dan mu ƙara ba dan ina tsammanin dai ba maulidin nan ba a samu irin waɗannan darussa kuma insha Allah ranar litinin mai zuwa mana da maulidin malam musa kafin yana setin nan da nuna mata in kai nan in kai allah da zaka ji lasifika za ka ji inda muke duk shekara muka gabatar da shi muna roƙo allah ya kai mu lafiya allah ya gabata mana kuma saboda lokaci a yi mun afuwa yanayin yadda na rike lokaci ban ba wa malaman mu dama ba gashi kuma karfe goma ta yi ba don ma sha'anin annabi bane da kowa ya tashi amma jami'in annabi yana da daɗi shi yasa ba wanda ya tashi kuma insha Allah kowa da kowa ina bara addu'a ga wannan baiwar Allah da zuriyarta da sauran ɗan uwanta Allah ta'ala ya biya musu bukatu ko irin kun ga mata ɗin nan fa suna nema su wuce rana ita yau ko kuma ran alamu da ta wuce a masallacin tandara muka cika shi duk ruwan nan da aka yi muna cikin masallaci mutane suka taru mace ce ta zo da rafa abinci a yawa ita ta mulki yar uwar wannan ta ce sai ba da yar uwar ta ce ya da kanwa suke ita ba ga ta mutane kuma jiya ban je wani maulidi mahaukacin maulidi wanda ya mazu kasaitaccen maulidi ya wuce don ya wuce duk inda hankalin ka zai kai ya wuce mutane da dubbai na fadar ka kai aljanu aka tara a gidan alhaji ruwan mai medicine da can gabar gidan da ake ce masa gidan mori shanu aka yanka na shanu in ka ga yadda muka barji nama ma da shi hankalin ka Eman ga aka ba mu nama aka ba mu kuɗi aka ba mu abinci aka to abin barin cikin ma an gayyace mu wuri kawai a ce tun daga ta unguwar a taso a gayyace mu muna unguwar nan wannan shaidar masoya annabin ne wata ta burge mu duk wanda aka gaya masa maulidi an girmama shi in kaga ana taron maulidi an ki gaya maka to wallahi ka zargi kanka ana maka ganin mugun gani yake yi in kaga ana taron maulidi an gaya maka karkace mutanen nan kuɗi na suke so zato suke yi maka mai kyau kai masu yin annabi Allah ta an fahimci wannan ko abin mamaki da za a gaice mu kun gani ma ina da mota ko sai aka zo da motoci konboyi da jeep da karamar mota aka jide mu da ni da jama'a aka kai mu aka kai mu muka sha muka sha maulidi ko waɗannan mata da ƴaƴansu da mazajensu da duka yin wasu da zuwa sha Allah ya musu albarka gaba daya kuma Allah ya sa sauran mata su kara ku ban ce muku irin wannan maulidin namu shi kaɗai ne maulidi amma fa ba wanda ya kai shi maulidi qur'ani samari ne ba 'yan yara in shekara sha biyar biyar suka zo ten bayan juma'a suke dukan ƙur'ani a gurin nan suka zuba masaffa iya ƙarfinsu ku duba wata mu'ujiza wuta ba ɗauke ta ba har yanzu muka ɗauko janareto muka ajiye muka so muka amma ba ɗauke ta wuta daren ma yana yi sai ƙaruwa take yi ya suka yi karatu suka yi masaffa sun yi ƙur'ani ya kai zuwa ashirin a nan gurin da sun fara da wuri za su rufe shi yanzu muka zo muna yin wa'azi tarihin annabi kuma da ƙur'ani muke tura tarihi to dan Allah wannan bai fi a zo a ɗauko abin da ba daidai ba a ta kaɗe kaɗe ana rawa abin da ba daidai ba a dinga yin sa bai fi ba babu nutsuwa cikin wannan yanzu misali in mawaƙi za ka gayyato wanda zai yi waƙar annabi misali sai aka ce ka ɗauko hafizu abdallah sai ya kusan kashe kama dan daɗi saboda shi yana wakar ma ba wa asalin wakar sa ba kidan bane jamuwar mutane mai yake fada sai ya tsora saka sai ya tsora saka mala bin abdullah da shi da irinsa irinsa suna ne wanda daga suna yi kasan inda suka nufa daga kakan idan su ka san babu wasa cikin idan da kati lafazin su babu wasa cikin lafazin ba za su saba wa Allah da lafazi ba kuma a aiki ba za su saba wa Allah kaga yaban annabi ta nan zaka ji zaƙin sa yana kama saboda ka uwa a dinga inganta a dinga gyara waɗanda suke suka idan suka ga yayi tsafta za su daina dolan su daina kuma duk abin da kake yi na duniya kar ka yi zato wai suka ba shi da tasiri muddin za ka yi abu wani ya zaga kuma ka san ba daidai bane annabi ya ce ka kiyaye haka kar ka yi abin da mutum zai zaga ka san ba daidai bane duk wanda zai zagi kare samu gurbi sai dai in zai zagi dan hasada ko dan kyashi wannan ba a hana ya je ya zagin sa amma in dai zai zagi kuma zagin ya samu mahallinsa duk abin da zai za a yi a zagi to karka yi shi wannan shi ne ya kamata mu kula da shi na biyu shi annabin da muke cewa muna maulidin sa fa mu fasa shi kowaye tukunna ka san kowaye tukunna karka yi tsammanin kowace irin shi ta za ka shigo mata ita a cikin zuciyarka kuma ka wange lafiya ta iya yiwuwa kai kana da'awa ka gaya mutane za mu yi maulidin annabi ka zo ka yi abin da ba daidai ba da firawun Allah ya tsine maka albarka saboda ka haɗa iya shejenka da annabi ciki sai ta ƙasa Allah ya tsine maka kai kuma nan kana ga kayan mudu wannan maganar duk da za iya zama shafi milera a kunnuwan masu rashin daidai dinnan amma wallahi haka take a yi ƙoƙari a inganta lamura a gyara lamura a dinga jawowa alheri a dinga gaya mutane alheri kuma a dinga kore duk abin da shaitan zai samu dama ya shigo da kanka kanka yadda ka ya shigo kore shi amma in ya shigo da kansa to dama mu din nan sai dai mu nemi gafara amma kai da kanka kanka shigar da shaitan ciki Allah ya mana gafara Allah ya yi mana to muna da malamai za su yi mana muna da malamai akwai malamin sa yaro a amma bai kada su wajen tamanin amma mun malamin sa yaro ke ce ba sannan muna da alamar malam sani kadiri hakimin malamai hakimin malamai a can gefe kuma muna da malam idi ga su malam salisu ga su malam musa a ga malam musa to za a yi abuwa a bawa malamai guda biyu sai su yi mana addu'a sauran malaman mu su malam hamisu su malam aliyu sayyadi sun zo masu tunatarwa da su ma za su yi addu'a insha Allah maulidin mu da za mu gabatar na makaranta zai kasance ranar laraba ne shi ma dai a nan din za a yi in Allah ya gato a nan sai ba wa malamai dama su ma ka ce wani abu. Malamin na a wani malamin na sai wani da ya ce